ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya kaddare mu da ganin wannan yammaci na asabar daren lahadi 17 ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya zo daidai da 16 ga watan 7 miladiya shekara 2022 kama Allah cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi na Ahkamul Janaiz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahama a karatun da ya gabata kamin sallah ana cikin lissafin abubuwan da shari'a ta hana a yi a makabarta ne wanda an kai ga abu na tara shine bina'ul masajid gina masallaci ko masallatayya akan kaburuka wannan yana daga cikin abin da shari'a ta hana wannan haramun ne kuma kamar yadda aka ji a hadisin da aka fara karantowa yana nuna yana daga cikin ashararan mutane waɗanda ainihin tashin kiyama za ta tsaye suna raye da kuma waɗanda suke gina masallaci akan kabarin wani salihin bawa daga cikinsu saboda an karanto hadisai da dama kusan hadisai guda shida waɗanda suke tabbatar da haramcin haka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yin haka haramun ne a yau insha Allah za mu tashi a daidai hadisi na bakwai wanda shi ma zai tabbatar da haramcin yin haka gina masallaci akan kabari wanda wa'ansu wa'anda suke dawon musulunci suna ran suna yi a gina masallaci akan kabari a zo a shiga kabari a zo a shiga masallacin ana dawafi akan kabari duk wannan ya saba wa ka'ida ta shari'a wannan shari'a bata yarda da shi ba sabanin abinda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan hadisan da aka karanta duk sun tabbatar da haka zamu tashi yau a hadisi na na bakwai wanda yake da irin shahi nawa yana namba shahin shahi na 218 wanda yake amfani da irin nawa mala yace as-sabi' hadisi na bakwai da ke tabbatar da cewa gina gina masallaci akan kabari haramun ne hadisi ne hadisin Aisha qalat take cewa lamma kana mardun nabi sallallahu alaihi wasallam tadhakara ba'du nisa'ihi kanisatan bi ardi habasha yuqalu laha mariya wa qad kanat ummu salama wa ummu habiba qad atata ardu habasha فذكر فذكرنا من من حسنها وتساورها قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم إذا مات فيهم رجل ko kuma inna ula'ika idza kana fihim rajulun salih famata banaw ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ula'ika shirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyamah wannan hadisi hadisi ne wanda a sayyidatul Aisha ta ruwaito ta samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lamma kana mardun nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin rashin lafiya wala Allah rashin lafiyar da shine ajalin sa tazakara ba'du nisa'ihi kanisatan Aisha take cewa wayansu sashi daga cikin matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tattauna da zakara sun tattauna akan wani kanisa wani coci haka bi ardil habasha wanda suka gani a kasan habasha lokacin da suka je habasha kada mu manta wai sahabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda suka hijira zuwa habasha to daga cikin abin da suka gani a can sun ce sun ga wani cuci a can a kasan habasha da yake lokacin a kasa ce wanda ke ta ainihin kristawa hatta shi ainihin shugaban su najashi ma lokacin krista ne daga baya ne ya zo musulunta to daga cikin abin da suka gani a wannan kasar sai suka ga wani coci yuqalu laha mariya cocin ana ce mata mariya wa qad kanat ummu salama wa ummu habiba ummu salama sune sashi daga cikin matan annabi din sallallahu alaihi wasallam wa ummu habiba da kuma ummu habiba duk matan annabi din sallallahu alaihi wasallam fada'atata abdul habasha sun je kasan habasha fadakarna min husniha sai suka ambaci kyawun wannan coci yadda aka gina cocin da kyawun wannan coci wata sawiruwa da kuma hotunan da ke cikin wannan coci qalat sai aisha take cewa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ummu salama da ummu habiba suka yi bayanin wannan cocin da abubuwan da suke cikin wannan cocin sai aisha take cewa a nan daidai wannan gaba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ulaika idza kana fihim rajulun salih yace wayannan mutanen da kuka gani masu wannan cocin sune idan mutumin kirki ya mutu a cikin su idan wani salihin bawa ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su gina masallaci akan kabari zaran yaro sai a gina kabari akan akan wannan ainihin a gina masallaci akan wannan kabari thumma sawwaru fihi tilka suwar sai a sanya waɗannan hotuna da kuka gani a cikin wannan to
ne ba da to yanzu da an gani ko ba ga yau
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ulaika idza kana fihim rajul salih su wayannan mutane sune idan wani mutumin kirki ya mutu a cikin su wayanda suke ganin mutumin kirki ne ya mutu a cikin su saboda a ci gaba da tuna shi saboda a ci gaba da girmama shi banaw ala qabrihi masjidan dai su gina masallaci akan kabarinsa sai a zo a kewaye kabarin da ainihin masallaci sai zama kabarin na cikin masallaci ke kuma sauwaru fihi tilka suwar sai ce sai a su sanya waɗannan hutunan su ja waɗannan hutunan mutum-mutumi a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan shike cewa ulaika shiraru khalqa inda Allah wa'annan su ne mafi munin halitta a wurin Allah to kaga muhalli shahid bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu matarsa waɗanda suka ga wannan coci a Habasha irin su Ummu Salama Ummu Habiba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu waɗannan su alɗabi'ar su kenan al'adar su kenan idan wani ya mutu mutumin kirki ne wanda suke daukan cewa mutumin kirki ne bayan ai masa kabari to ba za a kyale shi haka nan ba sai a zo a gina masallaci akan wannan kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya da musici to kun ga waɗannan ulaika shiraru khalqi inda Allah waɗannan sune mafi munin halitta a wurin Allah sai a wata ruwa sai kawo cewa yawmul qiyama a ranar kiyama wayannan su ne mafi munin halitta a wurin Allah a ranar kiyama waye ya faɗi wagga magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne wanda yake ingantacce ya tabbata gare shi Buhari ya fito da shi Imam Muslim ya fito da hadisi kaga ya tabbata cewa hadisi ne wanda yake ingantacce to amma abin mamaki za a ga waɗansu da suke da'awar musulunci wala'alla ko saboda jahiltan hadisin ko kuma saboda ainihin sun zuciya har yanzu ba su gushe ba suna irin wannan ɗabi'a idan wani babban mutum wanda suke girmamawa a cikinsu ya mutu za a zo a gina masallaci a kan kabari kaga wannan kada wannan ya burge ka duk abin da ake cikin aikin banza ne saboda ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa masu yin haka idan kana neman mafi munin halitta a wurin Allah ranar kiyama sune wa'annan mutane to banga ta yadda za a yi mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutumin da ya aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mai aikin da wannan irin sifa har zai burge ka har zai wani abu ma ya ta maka da hankali saboda haka akwai hadari akan haka muna fatan masu yin wannan za su dina saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta masu yin haka su ne mafi munin halitta a wurin Allah madaukakin sarki balma duk inda kaga kai haka nan ka nuna damuwarka ka nuna rashin yaddarka bal ma idan mutumin na da alaka da kai ma kada ka yadda a yi masa haka kuma ka nuna damuwanka akan wannan abin alal akallan koda ba za ka iya hanawa ba to ka dauki akallan mataki na karshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na inkaril munkar Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani ya faɗa a cikin hadisin su cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa bi qalbi sai yake ce mai wazalika adhaful iman wa alal aqallan idan ka ga masu yin haka koda ba za ka iya hanawa ba ba za ka yi musu nasiha cewa abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba to alal akallan kai inkarin wannan munkar din a cikin zuciyarka wannan alama ne da ke nuna cewa akwai sauran irbishin imani a cikin zuciyarka amma idan ka samu mutane na irin wannan ɗabi'a na irin wannan aikin zuciyarka bata ji inkarin abin ba zuciyarka bata ji ta kyamaci wannan abin ba to wannan alama ne na ce kuma babu imani hatta mafi raunin imani babu shi a cikin zuciya Allah madaukakin sarki kare yana daga cikin musibar da muka samu kanmu a yanzu so da yawa sai mu ga abin da yake munkari ne amma in ba Allah ya ce mu ba sai mu ji ko zuciyar mu bata kyaman abu to kaga wannan bala'i ne musiba ne kaga wannan zai shiga cikin inda Allah madaukakin sarki ke cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar wadda ba za ta shafi wadda suka yi zaluncin ba kawai yanzu sau da yawa akwai waɗansu ayyuka akwai waɗansu ɗabi'u da ake yi abubuwa waɗanda ke ba sa da kyau amma ba ma jin ko da ainihin zukatanmu su ji sun inkarin wannan abin mun ji ba ma sun shi wannan kuma bai dace ba fitina ne saboda ka ga munkari ka ji zuciyar kama ba ta yi inkarin abin ba wani musiba ne gare ka kai ma da yake ba kai ka aikata aikin ba a ƙa'ida abinda ake so musulmi na ƙwarai mu'mini na ƙwarai shine duk lokacin da aka aikata munkar ya ji zuciyarsa kamar ta fashe saboda damuwa ko da ba zai iya hanawa ba ko da ba zai iya yin nasiha ba saboda mu lura da irin wannan matsayin saboda kullum mai ta ƙoƙarin yin abubuwan da zai ta mai da zai ta haɓaka mana ainihin imani amma in ka bari ka zauna kawai haka nan za a yi ta munkari da yawa da sauransu bari ba mu misali da yake yanzu za a domfari lokaci idan aka zo lokacin siyasa irin masu ralin siyasa da dai sauransu za a ga abubuwan da suke gaba ɗaya munkari ne abu ne wanda baya da kyau a hito ana ta kuwace-kuwace a fito a ta ainihin mai nuna wa mutane makamai wanda hito da mak- makami ma a- a- a idon musulmai ma a ka'ida ta shari'a ma haramun saboda yana sanya musu razani ana tsoratar da su yin haka kuma ainihin haramun ne a shari'a to amma su da yawa za mu yi ta ganin cewa mutum baya yi in ma an ce ya zo ya yi zai kyamaci abin zai ce bai iyawa to amma kuma a gehe guda kuma sai ya ga yana jin daɗi yana ganin kila ko fatinsu ne yana ganin ko wani mutane ne waɗanda suke alaka da su duk sai a yi ta yin waɗannan abubuwa so da yawa duk wani ahli sunna idan lokacin maulidi ya zo kace ya je ya yi maulidi zai ce bai yi to amma abin mamaki sai ga wasu daga cikin ahli sunna din kuma suna jin daɗin waɗansu maulidin da ake yi din don me jin daɗi me me alakan ka kai kana ahli sunna mai maulidi ya zo ya ta maulidinsa haka iya gano cewa maulidin wani ya hina wani me alakar ka da su to kaga dukkan wannan ainihin munkari ne wanda mu ya kamata ahli sunna su kyamaci abin ne saboda me saboda ya saba wa shari'a bid'a ce wanda ainihin mai shari'a bata yadda da shi kaga dukkan irin waɗannan abubuwan abubuwa ne waɗanda ya kamata kullum mai ta inkarin su kuma hakan ba zai yi ba kullum sai mai ta azkar da zai ta ainihin mai rayar da imanin da ke cikin zukatanmu ciyar da imanin da suke cikin zukatanmu ainihin gaba amma ba haka ba da irin waɗannan azkar ba idan muka yi fatali da irin waɗannan azkar da sauransu to za mu waye gari in munkari da ya kamata mu yi inkarin sa ko da a zukatanmu sai mu kasance mun kare mun kase to babu lalaci na ƙarshe da musulmi zai samu kansa a ciki kamar a ce ya ga munkari amma zuciyarsa ba ta yi inkarin wannan abun ba shine lalaci kenan na ƙarshe wanda babu wani bayansa kuma Allah madaukakin sarki ya kare saboda haka waɗannan ɗabi'u ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ne wanda manzon Allah ya siffanta mai yinsa da cewa ainihin ula'ika shiraru khalqin indallah waɗannan sune mafi munin sune ashararan mutane a wurin Allah madaukakin sarki Allah ya kare mu malai ce akhrajahu al-buhari imam buhari ya fito da wannan hadisi juz'i na 1 shahi na 416 da kuma shahi na 422 imam muslim ya fito da wannan hadisin juz'i na 2 shahi na 66 zuwa shahi na 67 imam an-nasa'i ya fito da shi juz'i na 1 shahi na 115 malai ce wa qaza abu awana haka shi ma ya fito da shi juz'i na 2 shahi na 400 zuwa shahi na 401 wal bayhaqi imam bayhaqi ya fito da hadisin juz'i na 4 shahi na 80 wa siyaq lahum wannan siyaq nasu ne ma'ana Abu Awana da kuma ainihin Baihaqi wa Ahmad Imam Ahmad ya fito da shi juz'i na shida shahi na 51 wa Ibn Abi Shayba haka Ibn Abi Shayba ya fito da shi juz'i na hudu shahi na 140 wa ziyadatani wannan ƙari biyu da aka samu a cikin ruwayan yace li shaykhaini na ainihin Buhari da Muslim ne wa ghairihi ma da wasu su ma sun fito da wa'annan ƙare-ƙaren da aka samu a ciki cewa famata da kuma inda ya kawo cewa yawon mulkiyama to wayannan ƙare-ƙaren guda biyu da aka samu a ciki duka na buhari da muslim da sun fito da shi malin ya ce wafil babil a hadisul ukura banda wayannan hadisan guda bakwai da aka kawo ya ce a cikin babin akwai hadisai da suke da alaka da wannan babin da suke tsoratarwa suke nuna gina masallaci akan kabari na wani salihin bawa haramun ne shari'a ta hana shari'a ba ta yadda da shi ba hadisin aljama'atul akhari da wa'ansu daga wa'ansu mutane min sahaba daga ainihin sahabbai malam ke cewa auratuha nazo da wa'annan ruwayoyin fi tahdhir sajid a littafin sa da ake cewa tahdhir sajid min ittihazil quburul masajid sunan littafi ne na shi Muhammad Nasiruddin Albani yace ya zo da waɗannan waɗancan hadisai din da yake magana waɗanda ba waɗannan ba daga waɗansu sahabbai daban a cikin wannan littafin nashi mala yace wa hiya tadullu dilalatul qati'atan ala anna ittihaz al-qubur al-masajid al-haram yake cewa waɗannan hadisan su ma da bai zo da sunan wanda ya zo da shi a waɗancan littafin a wancan littafin nashi yake cewa su ma hadisai ne waɗanda suka hito ƙarara kai tsaye yanke waɗanda suke nuna cewa gina masallaci akan kabari shi ma ainihin mai haramun ne karara lima fiha min la'nil muttakhizin saboda ko babu komai akwai la'anta ga waɗanda suka yi wannan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci waɗanda suka yi wannan aiki walizalika qala al-faqih al-haytami imam haytami yake cewa fi az-zawajir a cikin littafinsa da ake cewa az-zawajir a juz'i na ɗaya shahi na 120 zuwa shahi na 121 da ya kawo dangane da abin da ya shafi ittikhazul kuburul masajid cewa gina masallaci akan ainihin kabari a cikin littafinsa wannan azzajir din da ya- da ma azzawajir da malam ya magana a kansa a cikin littafin za ga inda ya rubuta cewa alqabiratu thalithatu wastis'ud yake cewa ka- kaba'ira na 93 yace sai ce mi ittihazil kuburul masaji shine ma- gina masal- ah, mai da ainihin kabari ya zama masallaci ko a gina masallaci a kansa ko a yi sallah a fuskance shi ko a yi sujada a kansa duka wannan yana cikin ittihazil kuburul masajid to a cikin wannan littafi nasa az-zawajir da ya kawo kaba- ka- kaba'ira na 93 sai ya kawo wannan cewa ittihazil kuburul masajid kabira na 93 shine mai gina masallaci a kabari ko mai da kabari ya zama ainihin masallaci inda za a fuskanta a yi sallah ko inda za a yi sujada a kansa bayan ya kawo wannan unwani din thumma saqa ba'd al-ahadith al-mutaqaddima sai ya kawo sashi daga cikin hadisan da suka gabata kaga kanu ga hadisi na maka da makaranta akwai hadisai guda shida da suka gabata to sai ya kawo sashi daga cikin waɗannan hadisai din saboda ya kawo hujja da su su ne dalilin sa akan wannan unwan cewa rikun masallaci mayar da masallaci ko kuma gina ma- masallaci akan kabari haramun ne dalilin sa sai kawo sashi daga cikin waɗannan hadisan da suka gabata wa gairi hada makamancin da makamancin wannan mimma laysa ala shartina wanda ba bai zo a cikin sharadin mu wanda zamu ruwaito shi zamu kawo shi don maqali suke cewa wa udda hadhihi min alqaba'ir ya lissafa wannan daga cikin ainihin ko kuma wa addu hadhihi min alqaba'ir lissafin wannan ma'ana ittihazul kuburil masajid lissafin sa daga cikin kaba'ira sai maliki cewa waka fi kalami ba'di shafi'iyya sashi daga cikin malaman shafi'iyya ma duk sun kawo irin wannan cewa um, gina masallaci a kabari kaba'ira ne mai da masallaci a kabari ya zama masallaci wurin sallah kaba'ira ne da yawa daga cikin malaman shafi'iyya duk sun kawo wannan akan haka malai cewa ka'annahu aqza zalika mimma dhakarahu min hadhihi al-ahadith mai wa ainihin sulki wannan ne daga abin da aka ambata na waɗannan hadisan da ya gabata wa wajhul wadih da kuma ainihin huska wacce take ainihin qararan da hito qarara saboda mai li'annahu la'ana man fa'ala zalika bi quburil anbiya saboda an la'anci ma'ana li'annahu la'ina man fa'ala zalika bi quburil anbiya Allah la'anci wanda ya aikata haka ga kabarin annabawa ma'ana wanda ya riki kabarin annabawa ya zama- ya zama wurin da zai fuskanta ya yi sallah ko ya yi sujada a wurin Allah an ci wanda ya haka wa ja'ala man fa'ala dhalika bi quburi sulaha'ihi sai suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sanya ah, waɗanda suka yi haka ga kabarin mutanen su mutanen kirkin su daga cikin su mutanen kirki daga cikin su yace sharru khalqi inda Allah yawmul qiyamah sai sanya su cewa su ne mafi munin halitta a ranar kiyama kamar yadda muka karanta a wannan hadisi na baka da makaranta yanzu manzon Allah yake cewa ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyama wa'annan sune mafi munin halitta a ranar kiyama wurin Allah madaukakin sarki to da a can hadisan da suka gabata la'ana ya zo karara manzon Allah ya ce la'ana ta tabbata ga wanda ya riki wani kabarin annabi a matsayin ainihin wurin sallah ko masallaci sai mala yake cewa fa fihi tahdhiru lana wannan ainihin tsoratarwa ne gare mu kama fi riwayatin ah, kamar yadda yazo a wata ruwa cewa yaqdaru ma sana'u manzo Allah yana tsoratar da mu abinda muka abinda waɗannan mutanen ke aikatawa na mai da ainihin kaburukan mutanen kirki daga cikin su salihan mutane daga cikin su a matsayin ainihin makabarta a wuri wurin sallah ko kuma a gina masallaci a kansa malam ke cewa ai yaqdaru ummatahu biqawli biqawlihi lahum zalika mana yana tsoratar da al'ummarsa ta hanyar yadda ya faɗa musu haka min an yasna'u ka sun'il ulaik ka sun'il ulaik cewa kada su yi kamar yadda waɗannan mutane suka aikata yadda suka mai da ainihin ah, idan mutumin kirki ya mutu a cikin su za su je su binne shi su yi masa kabari a zo a a- a gina masallaci a kai ko kuma a zo a yi ta sujada a wurin kabari sai malam yake cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan tsoratar da mu mu kada mu yi abinda wayannan mutane suka aikata to amma abin mamaki da abin takeici har yanzu wayansu sun ki bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan suna aikatawa fa yul'anu kama lu'inu saboda su ma kada a la'ance su kamar yadda aka la'anci wa'ancan mutane qala ba'dul hanabila malan yake cewa sashi daga cikin malaman hanabila yace qasada ar-rajul ah, salata inda al-qabr mu- ah, mutabarrikan wani mutum ya nufi sallah a wani- a wani kabari saboda neman albarka biha da ya je ya yi sallah a wurin sai ke ce masa wannan ainihin ainihin muhadata lillahi wa rasuli wannan tsintsin yaudara ne ga Allah maɗaukakin sarki da kuma ainihin manzon Allah wa ibda'idi ne da kuma kirkiro wani addini lam ya'zan bihi Allah wanda Allah maɗaukakin sarki bai bada dama a kansa ba bai bada izini ai haka ba yace li nahya anha saboda hanawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamma al-ijma sannan kuma aka yi ijma'i ainihin akan haka to kaga sai yake cewa saboda kada wannan la'ana ya same mu kamar yadda aka la'anci wancan mutane da suke wannan dabi'a da kuma yadda ya kawo cewa ainihin wannan kissa ne kawo cewa wani mutum ya nufaci kabari saboda ya je sallah wurin saboda neman albarka ke ce masu to wannan yaudara ne ga Allah sabon Allah ne sabon saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wata bid'a ce ta addini wadda Allah madaukakin sarki bai umarni a bauta masa da irin wannan ba yace fa inna a'zamal muharramati wa asbabi shirk as-salatu indaha yace mafi muni mafi girman abin da yake haramun da ainihin dalili da zai kai mutum ga shirka mafi girma suke cewa as-salatu indaha shine yin sallah a wurin kabari duk a baya mai bayani cewa haramun ne ai sallah a makabarta ko kuma a haramun ne ai sallah inda kabari yake ko a fuskanci kabari ko ka ko a ko kabarin ya kasance dama gare ka ko hagu gare ka kai sallah a wurin dukkan wannan ainihin haramun mai bayani to shine malam ya kawo take cewa mafi munin abin da ke haramun daga cikin dukkan waɗanda abubuwan da ake magana na ittikhazul quburul masajid shine ainihin mafi girman dalilin da zai kai mutum ga shirka shine yin sallah a wurin wannan kabari mutum ya zo ya fuskanci kabari yana sallah ko yana sujada wacce khaziha masajid da kuma ainihin mai da ita ainihin matsala- ah, kabarin ya zama masallaci aw bina ah, alaiha ko kuma ainihin bi- ah, gini akan ainihin kabari din a gina masallaci ba na a gina masallaci akan wannan kabari sai malaki cewa qawlu bil karaha cewa da aka yi cewa makaruhi ne kai maganganu da aka kawo cewa ainihin makaruhi ne to ambaton su da cewa makaruhi ne abinda malin ke faɗa cewa mahmulu ala ghairi zalika wanda ke ana daukar sa ne akan haka ba ma ma'ana ba akan makaruhin da ka sani na cewa ah, babu lada babu zunubi ba ba shi ake nufi da akan haka ba me yasa malam yake cewa haka sai yake cewa iz la yu- eh, iz la yu- la yuzan bil ulama tajwiz al fi'l tawatur an annabi sallallahu alaihi wasallam la'na fa'ili yace bai yiwa ko zato bai yiwa kai wa malamai cewa su halattar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai sun zo mutawatirai daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya haka la'ana ta tabbata gare shi cewa duk wanda ya haka an la'ance shi to ashe dukkan abin da zai jawo mutum la'ana bai yiwuwa kai ma yi zaton cewa malamai su ce wannan abin halas ne saboda me ce masa ainihin makaruhi ne to tamkar kusan kamar za a ce masa a- ana batun halatta shi ne saboda me abin da aka ce wa makaruhi kamar abin da yanka yi shi babu ainihin ne babu wani lada da za a baka sannan kuma ainihin babu wani zunubi da za a- da za a rubuta maka ma'ana in ka yi shi babu ainihin ah, zunubi in ka bar shi ma babu wani ainihin lada to ka idan ko ya kasance haka kenan dab yake da abin da yake halas ne shine malam yake cewa bai yiwuwa kai zato cewa da aka yi makaruhi kada ka dauke shi akan cewa makaruhin nan da ka sani ne saboda bai yiwuwa ko a zato ta yi wa malamai zato cewa su halattar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da la'ana hadisai sun zo mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan la'anan duk mutumin da ya aikata wannan abin to duk abin da ya kai wannan matsayin ba ya- ba yadda za a yi a ce malamai su dauke shi akan matsayin halas ko kuma su dauke shi akan matsayin ainihin makaruhi dole Allah akalla a ce masa haramun ne a ce masa kaba'ira ne malam yake cewa watajibul mubadaratu li hadmiha wa hadmil kubab allati ala ala al yake cewa yana daga cikin abin da yake wajibi ga mutum matukan yana da dama yana da iko yana iyawa ya je rusa wannan masallacin da aka gina akan kabari in ma an gina masallaci akan kabari in kana da dama kana da mulki kana iyawa to ka je ka rusa sharadin in kana iyawa in baka iyawa to kada ka jawo maka kanka wani matsala kai dai naka Allah akalla kai inkarin abin a cikin zuciyarka to amma kana da mulki kana iyawa sai ka sa a rusa wannan abin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya sa a rusa wannan abin sayyidina Ali lokacin da yazo shi ma ya sa ya aika aka rubusa irin waɗannan abubuwan gaba da saboda haka kai ma in kana da dama a yi gaggawan rusa waɗannan abubuwan gaba daya wa hadamul kubab da ainihin waɗannan tulluwa tulluwa da ake a kabari da sauransu wanda ya wuce kima allati alal kubur waɗanda suke akan kabari iz hiya adarru min masjid diraran yake cewa saboda ainihin wannan habin muni bisa ga masjid dirar wannan masallacin da aka gina saboda ainihin me cutar da musulunci saboda ya zamo ainihin me matattara ga ainihin munafakai da sauransu a cin yafi muni wala yake cewa wannan ainihin gina masallacin yafi wa'ancin masjid dirar ma muni saboda haka yadda aka rusa wacce wa'annan ma su ma a rusa su لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم saboda wa'annan an gina su ne akan sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda zakai duk yadda kai kokari cewa ba haka bane ta haka ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ma ya bada umarni a rusa su saboda haka idan yau kai ka zo ka waye gari kai ka ci gaba da wannan aikin ka ci gaba da gina masallaci akan akan kabari ka gina ne manubarka saboda ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta waye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka abinda kai yanzu yafi abinda wayancin munafikan suka yi masallacin da suka gina wanda ake cewa masjidud dirar li'annahu nahya an zalika saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan gina masallaci akan kabari wa amara sallallahu alaihi wasallam bi hadmil quburul mushrifa kabari ma da aka aka aka yi masa tuli aka daga shi fiye da kima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aje a daidaita su wa tajibu izalatu kullu kindili aw siraj al-qab dukkan wani fitila da aka kunna aka sa akan ainihin kabari ya wannan ainihin dabi'a to dole ne wajibi ne a kawar da wayannan abun idan mutum mutane sun samu kansu a inda suke iya yin haka to su kawar da shi kada su bar kasu bar shi me wannan ke nufi idan ka samu kanka inda ba za ka iya ba kuwa to shi kinan sai ka dawo ga matsayinka matsayi mafi ainihin ne mafi ƙasa shine kin abun a cikin zuciyarka ka ji abun da kana da iko ne da ka rusa kada ka bari zuciyarka kawai ta ji cewa ai babu komai babu wanka saboda ba kai kai ba a dole ne ka zuciyarka ta ji cewa da ina da iko ne da na sa an rusa wannan abu kaga duk abin da kace da ina da iko da na sa an rusa shi wannan alama ne na cewa me kana kyaman abin a cikin zuciyarka to amma kada mu bari shedan ya kai mu ga matsayin da yake hatta a zukatan mu ma ba ma kyaman waɗannan abu bai dace ba ya kamata mu kiyamace su mu nuna cewa ba mu yadda da su ba illa ba mu da iko mu hana ne amma Allah madaukakin sarki ya san mun yi abin da muke da iko a kansa ya san mun yi abin da muke iyawa wannan kuma shi zai tabbatar mana da cewa akwai imani a cikin zukatanmu Allah madaukakin sarki ka tabbatar mana da imani malai yake cewa wala yasluhu alwaqfu wa wa nazruhu intaha bai yiwa ainihin abashi kuma a ta kallon shi ko kuma a yi nazar a kansa duk bai yiwa wannan gaba daya dole a mai da shi a matsayin wakafi kenan ko kuma a yi alwashi cewa za a yi to duk waɗannan abubuwan ba zai yi ba bai halitta ba wannan haramun ne intaha kada ka kada ka gina kada ka gina irin wannan ainihin masallacin a matsayin mai a matsayin wakafi kada ka yi alwashin cewa an ka samu hali za ka yi wannan abin duka wannan bai halitta ba wannan haramun ne wannan bai dace ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana bal abinda ake bukata ma gare kan kana da hali in ma an gina ka sa a rusa wannan shine abinda ake bukata a matsayinka na musulmi Allah ka ba mu ikon yin haka malai ce haza wal ittihaz al madhkur fil ahadith al mutaqaddima yashmilu iddat al iddat umuri malai ke cewa wannan wagga magana da aka yi na cewa abu na tara daga cikin abin da shari'a ta hana shine ittihazul quburil masajida to yana daga cikin idan muka yi magana cewa ittihazul quburil masajida wannan ya kunshi abubuwa da eh, kamar haka akwai abubuwa da za su shigo karkashin wayannan abubuwan ah, wannan magana al-awwal yake cewa na farko as-salatu ila al-qubur mustaqbilan laha shine kai sallah kana fuskantar kabari ka zo kai sai ci daidai da kabari kai sallah kana fuskantar shi to yana da cikin dukkan wannan abin ittihazul quburul masajid shi ma ya shiga cikin wannan ainihin nau'i athani malam yake cewa na biyu as-sujudu alal qubur shine sujada ka zo ka a wurin kabari kai sujada kamar yadda yan bid'a suke yi mutum zai zo a wurin kabari yayi sujada ya ce yana roƙon haihuwa yana roƙon kuɗi yana son buɗin kasuwa yana son menene da sauransu dukkan wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ana a kansa yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa waɗannan su ne mafi munin halitta a wurin Allah ranar kiyama abu na uku sai malam ke cewa bina'ul masajida alaiha shine gina masallaci din akan kabari saboda haka idan aka ce ittikhazul quburul masajid duk ya kunshi waɗanda abubuwa guda uku da malam ya kawo kai sallah kana fuskantar kabari ka san kuma kabari ne kuma ka dage kana fuskantar sa sannan kuma ainihin ka zo ka yi sujada a kabari sannan ka gina masallaci a kabari kowane ɗaya daga kai daga cikin waɗanda abubuwa guda uku yana daga cikin ittihazul kuburul masajid saboda haka wannan haramun ne wannan bai dace ba malam yake cewa wal ma'na thani zahiru min ittihaz idan ka dauki na biyu wannan zahiri ne babu ma kace na ce akan sa baka da bukatun wani bayani ka zo ka yi sujada a kabari kaga wannan karara ne ya tabbatar da cewa ka mai da ainihin mai kabari ya zama mai wurin sujada ka mai da shi masallaci ka mai da shi wurin sallah shine malam yake cewa wannan zahiri ne babu kace na ce a kansa babu bukatun sai kai sai ai ma wani bayani a kansa malam yake cewa wal aqrani ma'a dukulihi ma fi yake cewa sauran guda biyun kuma su ma suna shiga ainihin a ciki yace faqad ja'a nasu alaihi ma tare da cewa suna shiga akan cewa ittikhazul quburul masajid din banda ma wannan sai malam yake cewa faqad jaa an-nassu alayhi ma fi ba'd al-ahadith al-mutaqaddima kai su nassi ma yazo akan su ka cukan banda kasancewa mana abinda malam ke kokarin nunawa banda kasancewan su suna daga cikin ittihazul quburul masajid sannan kuma akwai hadisai da suka zo akan su karara waɗanda suke hani akan su ba'ana ko da za ka ce a kan kaddarawa cewa ba su shiga cikin ittihazil kuburul masajid ba to amma dai ai akwai hadisai nassosi daban-daban waɗanda suka zo suke nuna haramcin ki ko baka sa su nan ba to sun shiga cikin waɗancan ainihin me shiga cikin nassosi din bala yake cewa yake cewa balle ma fasaltul qawla fi zalika wa awradtu aqwalil ulama'i mustashhidan biha fi kitabina al-khas malam yake cewa banda ma haka yace wa fasatul qawla nayi bayani dalla dalla fi zalika akan haka inda zaka tabbatar da cewa na kawo bayani dalla dalla da zai tabbatar maka cewa suna cikin ittighazil quburil masajid wa awratu aqwalil ulama na ma zo da maganganun malamai mustashhidan biha wa'anda za su zamo shaida za su zamo dalili akan tabbas cewa wa'anda guda biyu din as-salatu ila al-qubur da kuma ainihin bina'ul masajid alaiha duka yana daga cikin ittihazul kuburi masajid ko kuma ittihazul kuburi masajid duka yana daga ciki saboda haka na yi bayani dalla-dalla a keɓaɓɓen littahi sunan littahi ne ta hazirin sajid mai ittihazul kuburul masajid idan ka koma a cikin wannan za ga ainihin na yi bayani dalla-dalla dangane da wannan matsala na shigar da waɗanda abubuwan guda biyu akan cikin ittihazul kuburul masajid da sauran nassosi da suka zo a kan su kacukan wa zakatu fihi tariq al-idkhal al-qabr an-nabawi fi al-masjid al-sharif bal ma nazo na kawo tarihi dalla dalla dalilin da yasa ma aka shigar da ainihin ne kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci saboda wani zai kawo maka hujja da haka cewa ai kabarin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci ai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba lokacin da aka zo aka gina masallaci a wurin ba masallacin daban dama inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daban fadada masallacin ne har ya zo ya kai inda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kaga wannan ba za ka ce masa a matsayin cewa da gaggan aka zo aka gina masallaci akan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗanda suke yanzu haka suke yi ba bala yake cewa na kawo tarihi ma ainihin akan haka saboda haka wa ma fihi min al mukhalafat li ahadith al mutaqaddima da abin da ke cikin saba wa hadisan da suka gabata wa anna salatu ma ala zalika la tukrahu fihi khasa saboda sa- sallah tare da wannan tare da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan ba ba a kinsa a kibi a'a faman sha'a bastul qaul mala yake cewa wanda ke sun ya ka ya ga ainihin bayani sosai sosai dalla dalla fi zalika dangane da wannan dangane da tarihin da malam ya bayar na shigar da kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci da yadda ya saba ma abin da ake yi yanzu sai malam yake cewa to ka koma ga wannan littafin ah, ka koma ga wannan ainihin littafin sa lizalika kullu fal- ya- yace falyarji ilai ya koma ga wannan ainihin littafin zai ga bayani dalla dalla ainihin akan haka lokaci yayi ko to sai mu aje nan sai a tashi a abu na goma daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi a makabarta abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa kuskuren da muka yi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ganin da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ganin da mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata marasa lafiya cikin mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya mata masu juna biyu Allah sauke su lafiya waɗanda ba su ji suke nima Allah ka ba su ka ba su mai albarka ya Allah muna roƙon ka shugabannin mu Allah ka shiryar da su Allah ka ɗaura su akan hanya madidiciya Allah ka ba su iko yi mana kyautata mana da kuma yi mana adalci kuma ka ba mu iko yi musu da'a kamar da shari'a ta tanada ka ba mu lafiya da zaman lafiya kare mu daga dukkan sharri masu sharri وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته